علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قرأ جدد قدير مع الله سبحانه وتعالى da da mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba daren alkamis wanda ya yi daidai da talatin daidai ga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira na da shekara 1443 hakan ya yi daidai da takwas ga watan tara miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan wanda ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana idan masu bibiyar mu manta ba har yanzu muna cikin shuruɗu sala muna cikin na farko shine alwaqtu ko dukulul waqt dabda inda muka tsaya a makon da ya gabata malai na magana game da mutum ya jirkinta sallah har lokacin ta ya fita amma da uzuri lokacin ta ya fita amma da dalili ba haka kawai ka yi sakaci har lokacin sallar ya fita ba ya kama hadisin bilal wanda mazan allah sun dawo daga wata tafiya da mazan allah da bilal da sauran sahabbai dare ya yi to wata ya gama ne to ɗaya ga watan kenan to an ce min shiga safar ɗaya ga watan safar kenan ko watan biyun musulunci hijira da shekara 1443 yake cewa sai manzan Allah ya ce bilal ya kula da dare to dab da asuba shi ma bilalin bacci ɗauke shi ima manzan Allah ya bacci sai da rana ta fito sannan suka farka gaba ɗaya kaga itimin lokacin sallan asuba ya fita tun da rana ta riga ta fito a lokacin mazan Allah sai ce a kira sallah suka dan matsa gaba suka yi sallar ta asuba kaga ashe idan har mutum jinkirin da yi na sallah bai yi ba har lokacin ta fita akwai dalili a shari'ance ba shi da matsala amma ka bar sallah ta fita ba da dalili a shari'ance ba to shine inda matsalar ta an fahimci nan a yanzu kuma yace misali na gaba wani mutum ne iya cikin tafiya sai yan fushi suka tare shi suka kwace mai kayan sa da kayan sawa dai sun kwace suka bar shi tsirara ba shi da ku kuma yace in ya je wancan garin zai iya samun kaya ya sa amma kafin ya je garin lokacin sallah zai fita wata wadda malamai suka yi zai yi sallah a tsiraran ba zai bari sai ya jirkinta lokacin ta ya fita ba to inda za mu tashi a yau shine shafi na hamsin da biyu kuma wannan shine darasinmu na ishirin da biyu a wannan littafi insha Allah misali daga malik ke cewa insanu laisa ma'ahuma mutum ne gun da yake ba ruwa lakin da ku ya arifu an na hosa yi durakul ma ba da kurri lokaci amma iya da tabbas zai samu ruwa amma sai bayan lokacin sallah ya fita a lokacin da lokacin sallah ya shiga ya hanga gefensa da gefensa babu ruwa amma iya da yaƙini zai je wancan garin ya samu ruwa amma kafin ya je lokacin ya fita an fahimci maganar fa hal naqulu akri salah hatta yakarja waqtiha aw taqulu tayammum za a ce da shi ya jirkin ta sallah ya je ya samu ruwa ya har lokacin ta fita ko za a ba shi fataro ya yi taimama ya yi sallah an gane aljawabu amsar da malam usmi ne bayar naqulu za a ce da shi tayammum ka yi taimama kawai in dai har samun ka da ruwan zai sa lokaci fita baka same shi ba ko ka yi taimama ka li'an na lokata a kidu shuruɗu sala domin shi lokaci iya cikin abu mafi girma a cikin sharaɗar sallah ba a so lokacin sallah ya fita ba da wani uzuri makabuli a gun shari'a ba wai za ta yammama idan ya yi taimama ya yi sallah sun waje dalma sannan kuma iya gama sallah sai ga ruwa ya bayyana ba da zalika bayan ya yi sallah da ya yi sallah ya yi komai amma kuma ga ruwa ya samu to mali ce falashe a alayi ba wani abu ta da shi sallarsa da yi ta yi ba zai rama ba fa sunna Allah ya yi da sala abin da yake a sunna shine wannan sallah ba zai rama ta ba an gane da ke ku kai sallah domin rashin ruwa kana idan da sallah sai ga ruwa ya bayyana shi kenan sallah ka ta tafi ba wani abu da za ka sai a malici akwai hadisi karkashin wannan hadisin abasa idil kudri Allah ta'ala ya kare da shi qala ce kharaja rajulani fi safrin wa'ansu mutane biyu lokacin sabai sun fita cikin wata tafiya fahadarat tuhumar salah suna cikin tafiya sai lokacin sallah ya same su walai sama a humama a tattare da su ba ruwa fata yamma masa idan tsayi ba ya suka samu ƙasa mai kyau suka yi taimama fa sallaya ya suka yi sallah su biyu sun mawaje dalma suna gama sallah sai ga ruwa ya bayyana ba'adu ma'ana bayan sun sallah kenan sun ma waje dalma ba'adu fil wakati amma lokacin sallah bai fita ba suna kammala sallah ba jimawa sai ga ruwa fa'ada ahaduhuma as-salah bi wudu'in dayan da yaga an samu ruwa ko sai alwala eh sake wannan sallar da suke wala mi idil akhar dayan kuma yaji shi ba zai sake ba ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan su biyun suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika iska ambata masa wannan muna cikin tafiya sallah ta riske mu a lokacin ba ruwa sai muka yi ittifaqi mai timama muka yi timama muka yi sallah muna sallama sai kuma ga ruwa ya bayyana da ruwa ya bayyana sai aka samu ikhtilafi ɗaya ce zai sake ɗaya ce ba zai sake ba wanda ya ce zai sake ya sake sallarsa wanda ya ce ba zai sake bai jira wanda zai sake ya sake an gane ko suka taho suka ce to za su je gaban manzon Allah a yi hukunci suka taho gaban manzon Allah suka ambata masa abin da ya faru fa qala lil ladzi lam yu'id sai ce ina wanda ya ce ba zai sake sallah ba sai ce manzon Allah gani ni ne nace taimamar da ne nayi sallah da aka samu ruwa nace ni ba zan sake sallah ba sallah da ta yi a a shari'a mai ake kiran wani abin da yi tunda a lokacin bahi da nassi da iya da nassi da shi ma wancan din zai bi shi ya wani yana ijtihadi kenan ijtihadi fahimtar ka da abu babu wani nassi da ya goyi bayan ka amma kai kana da yaƙini iya yaƙini wannan abin da za ka yi ne daidai wani yana ijtihadi sai manzo Allah yake cewa man jitahada fa asaba falahu ajran duk wanda ya ijtihadi babu son zuciya ya dace to iya da lada guda biyu man jitahada fa aqta falahu ajrun wahid wanda ya ijtihadi kuma ya kuskure iya da lada guda daya domin babu sarai a cikin al'amarin su an fahimci wannan manzon Allah ya ce ina wanda ya ce ba zai sake ba sai ya ce gani manzon Allah ni ne ce ba zan sake ba sai ma'aikin Allah ya ce asabta sunnah ka dace da sunna an gane ku wa ajiza atka salatuka kuma sallaka ta yi ka dace da sunna kuma sallaka ta yi ba ta da matsala wa qala lillazi tawadda'a wa ada sai ce ina wanda yayi alwala kuma ya sake sallah sai mai sai gani manzon Allah sai ce lakal ajru marratay kana da lada kalabi an gane ladan sallaka da kai da kai da taimama da kuma ladan sallaka da kai da alwala kai ma in jihadi kai lakal ajrun maratai to wanne ne fi dacewa a cikin su da wanda aka ce iya da lada rufi biyu da wanda aka ce kuma ya dace da sunna wanne ne ya fi eh yawa wanda ya dace da sunna dama mai ake nema ne dace da sunna zake nema ai manzana ce masa asabtar sunna wa ajiza ajka salataka ka dace da sunna kuma sallaka ta yi shikenan fakat abin da ake nema kenan an fahimci wannan kaga wannan zai ƙara nuna mana cewa su sahabbai zuciyarsu is very clear a tsaftace take ba su da wata matsala game da rayuwarsu idan ni na fahimci nan shine daidai wane kuma ya fahimci nan ɗin nan da na fahimta ba shi ba ne daidai to ba zai sami gaba da shi kowa zai kafa dalilai masu inganci a kan ra'ayinsa da ƙarshe kuma a wajen manzon Allah yake hukunci an gane da kyau ko kuma in ya yanke hukuncin wanda aka yi dace ra'ayinsa ya zo daidai da abin da aka yanke na hukunci to ba zai da wani girman kai ba kuma ba zai daina wancan ba shi kuma wanda aka ce ra'ayinsa ba shi bane ya dawo ya fi nan to shi ma ba zai sa wani abu a rasa wannan shine rayuwar addini amma a yanzu ba shi wanda ya ce ni sake sallah zai zan yi alwala sake shi kuma wancan ya ce ba zan sake ba sai ya jira shi kuma in yanzu ne ba sai ai ha za fi raƙo bai ni wa bai ne kenan inda ba za ka sake ba za ba ka yadda da abin da zan faɗa ma ba balantana ma a ce Allah sa ya ɗan fice wata kibara a ilimi ko ya fishi daɗewa a karatu shi kenan tafiyarsa zai ba zai jira shi ba to amma sai ya zauna ya jira ya yi alwala ya sake sallah kuma suka tafi gaba ɗaya ba wanda yake jin haushin wani a zuciya kowa abin da ya aminta da shi ya aikata an fahimci wannan to ina ma dai a yanzu mu dawo irin wannan lamarin idan har kana abu na kuskure babu nasi karara da ya ce wannan abun ba daidai ba ne ni kuma a fahimta ta wannan abun daidai ne to ina ma dai za mu ture gaba da take yawa a junanmu imamu shafi muhammadu bin idris allah ta'ala ya masa rahama ya mutu hijira tana shekara 204 shekaran da aka haifi imamu muslim bin hajjaj allah ta'ala ya masa rahama wata rana ya ce suna tattauna da wani ya zo suna munazara da shi akan wata kadiyya ta ilimi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza har sai da asuba ta yi ba su gama ba tun bayan sallar isha suka zauna suna ta fama asuba ta yi imamu shafi yake cewa wallahi na fahimci daidai a gunka shi ma wancan bawan Allah ke cewa wallahi imamu shafi na fahimci daidai a gunka domin duka zuciyarsu tana da kyau kowa iya da kyakkyawan kudiri a ransa shi yasa Allah ta'ala yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila in an samu sabani a addini kuma saɓanin nan tun lokacin sabai an sami shi ga misali tun lokacin sabai an sami wannan ga fahimtarwa ne ga fahimtarwa ne an fahimci wannan to ba faɗa za a yi ba ba jifan juna da baƙaƙen maganganu za a yi ba ɗan kaza ne ai ai ɗan kaza ne duk ba wannan ba ne in ka ji ana habaici ana jifan juna da miyagun maganganu wallahi an sauka an sauka daga layin suna an hau wani layi na san zuciya kuma ko an hau layin jahilci amma matukar tafiya ake akan sunna to babu yanda za a yi dan baka fahimci ra'ayina ba na zage ka ko na faɗa ma bakar magana ko na ma habeci ba zai yi ba sai dai na yi ta fama na gamsar da kai da dalilai akan ka gane abin da nake nufi wannan shine rayuwar addini ba irin abin da aka ɗauka yanzu ba yanzu fa ni ina abin da yake ina da dalili kai ma kana abin da yake kana da dalili amma sai mu dinga cin karo da juna ana zagin juna ana faɗa ma juna baƙaƙen maganganu abin da nake fa ingantaccen abu ne kai ma abin da kake akwai dalilin ingancinsa amma me yasa nake faɗa ma magana ba ka bi ra'ayin kungiyata ko ba ka bi ra'ayin matafiyata kai ma me yasa kake faɗa min magana ba na bi ra'ayinka ba na bi ra'ayin kungiyarka amma ba wai turin addinin ba ne in ka ɗauko duk faɗan cikin gida da ake in ka kasa shi kashi ɗari wallahi sun matallahi kashi casa'in ba akan addini ba ne gaba ɗaya harka ce ta shugabanci ko me za a samu kowa na iya jin haushin wane kowa na kaza kaza ɗin wane shine duk maganar gaskiya kenan amma ba doron na saba wa hadisi ba na saba wa ƙur'ani ba a aƙidar mu ɗaya ce ba wanda ya da shirka ba wanda ya da bid'a kowa ya da ƙur'ani kowa ya da sunna kowa ya da sahabbai to menene kuma zai jawo faɗa da junanmu wani ko sallah baya bin wani ahalu sunna ne ni ahalu sunna ne kai amma wani baya bin wani sallah ahalu sunna ne ni ahalu sunna ne kai wani in ya gayyace ka wata gayyata ba za ka je ba domin me shi ba shi da rijista kungiyar ka ni ma baka da rijista kungiya ta ni na gaskiya magana wannan ko ba a gani na a taron kungiyar ka ni ma ba a ganka a taron kungiya ta shikenan sai gaba ta shiga Allah bai saukar mana aya a ce mu dinga alfahari da kungiyar mu in ka ɗau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai su imamu malik ƙarni guda uku nan da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waye da waye ba ɗayan su da ya san sunan wata ƙungiyar addini a yanzu kuma haka bane imam malik ya san jama'atu izalatul bid'a kamar sunna shekarar ta arba'in da kaɗan ba ta ma kai shiga ba ta ma kai shekara sittin ba gemun ta bai fara fari ba ko ba gaskiya ba ne kuma can baya addinin su yayi ko bai yi ba yayi lokacin su imam malik sun san wata ƙungiyar ɗariƙar tijjaniya ko ƙadiriya ba san ta ba ba san ta ba to su da suka yi addini ba wannan ƙungiyoyin addinin su yayi ko bai ba yayi mana to me yasa mu kuma za mu zo mu tada hankalin mu dan ba ka ra'ayina dan ba na ra'ayinka he mu zama to mai da addini wata shalkwata rigima wata shalkwata ta dandazon rigima kawai ba zan bi ka sallah ba duk abin da kai ƙarya ne in kana wa'azi na tsaya na ji kuskuren ka nake nema na ji kawai na je kuma na maraddi duk fa abin da ake yi kenan ƙungiya kaza tana harbin ƙungiya kaza ƙungiya kaza suna harbin ƙungiya kaza an bar doron sunna an bar doron karantarwar sahabbai ga dai abin da ya faru lokacin manzon Allah sahabbai su biyu manzon Allah ya tura su tafiya ɗayan ya fahimci cewa taimamar da ya yi sallah ba zai sake ba ɗayan ya fahimci cewa a tun daga ruwa ya samu na sake alwala na sake sallah kowa ya yadda da kowa saka ce amma ni ba zan bi ra'ayinka ba tun daga fahimta ta tun da baka da nasi kai ma ba za ka bi ra'ayina ba tun da bani da nasi kai mu tafi sharkwata mu tafi wajen manzon Allah ya mana hukunci shikenan ba zagi ba cin mutunci to duk wanda ya dau addini haka wallahi sai ya fi kowa ci gaba addini addini ba kungiyanci bane addini ba ra'ayi bane ƙungiyoyi kawai an yi su ne domin su taimaki addini su taimaki da'awa shi ne kawai magana domin in ba a samu haɗin kai ba wani aiki na addini ba zai yiwu ba waɗanda suka kafa ƙungiyoyi nan aniyar su ita ce wannan jama'a su taru a dunkule a samu tsayayyu jajirtattu suna tallata muku addini su tsaya taimaki addini shi ne kawai amma ba wani abu ne bayan wannan ba wani abu bayan wannan to da mu dawo fahimci addini yanda yake Allah ba zai tambaye game da ƙungiyar ka lahira ba bai ma santa ba ba a lokacin manzon Allah ba a yi ta ba an gane yan kungiya ku yi hakuri ni ma dan kungiyar ne yawa ma gaskiya ce ta zo dole yi hakuri ko duk dacin ta dole a ji bayan da zamu saboda ka yi hakuri amma kungiyancin yayi yawa bambance bambancin sun yawa ni misali a wada ul yumna ala yusra ala sabr a dora hannun dama akan nagu a kirji a sallah akwai hadisai bila adadi ba kowanda baya yi inda ya san abin da yake yi ɗalibin ilimi ne ko malami ne ba zai ce wanda yake ba da dalili ba amma me yasa kai ka sani ka karanta ko me yasa baka yi kungiyar ka ba ta yi malaman ka sun ce karka yi yanzu dan Allah mu dawo mu fahimci gaskiya in ka je gaban Allah a lahira Allah idan ya tambaye ka ka faɗa masa na zo da addini an karanta ma manzo ya zo an karanta ka fahimta ka gane me yasa ka ƙi za ka ce Allah ƙungiya ta ce ganda yi kuma gaskiya bane sallama ɗaya assalamu alaikum ta inganta akwai hadisi sallama biyu ta inganta akwai hadisi to me yasa ni na rike sallama ɗaya ita zan yi me yasa kai ka rike sallama biyu ita za ka yi muna neman mai da addini inna wajana abana ne kawai kawai mun gada mun gada kabinan an kabidin to da mu dawo addinin musulunci ba wasa bane duk ra'ayinka duk wani abin ka ajiye shi ka bi gaskiya kawai shine abin da Allah ta'ala zai taimake ka aka fa in tanabatun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul haka maza Allah ya ce in kun samu sabani a cikin addini to ku dawo qur'ani ku dawo sunna shikenan kawai kafi ni karfin dalili a qur'ani dole na sauka daga ra'ayina na fi ka karfin dalili a sunna dole ka sauka daga ra'ayinka in dai addinin zamu yi yasa Allah ce in kuntum tuminuna billahi wal yawmil akhir in dai muna da imani ga Allah muna da imani da kiyama to wannan shi zamu yi mu dawo mu zauna ka fahimci kaza eh na fahimci kaza eh to nawa ya fi karfin dalili a baje ga dalili na ni sahabbai sun yi tabi'ai sun yi kaza sun yi ga dalili na qur'ani ya zo nasin hadisi ya zo a ba mu dalilin a ga waye fi inganci dole ya hakura sai kowa ya zauna lafiya kuma addini ya ƙara ɗaukaka a da fahimtarsa amma wani ya ja can wani ya ja can wani ya ja can kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa da yadda tawagarsa daga ne yake alfaharinsa yake jifan juna da maganganu kuma Allah ta'ala ya sauka maliki cewa shi an ce masa asabta sunna wannan kuma an ce lakal ajru marratayn sallaka tayi kuma kana da lada guda biyu ash-shartu sani sharadi na biyu daga cikin shuruɗus salat at-taharatu من الحدث الأصغر والحدث الأكبر شرعي نبي أصلى صلى باتا يواسي أنسى مطهارة سرك قوة daga karamin kari ko babban kari in ji malaman zaure kenan ko alhadasul asgar shine karamin kari wal hadasul akbar shine babban kari an fahimci wannan hadasul asgar shine abin da ya shafi bawali bayan gida an fahimci wannan mazihi hutu duka wannan iya cikin alhadasul asgar mutum ya yi alwala sai ya rihi mutum ya yi alwala ya yi bayan gida mutum ya yi alwala sai mazi ya fita daga jikinsa mutum ya yi alwala sai ya taɓa jikin mace kuma da niyyar jin daɗi mutum ya yi alwala ya ci nama raƙumi to duka wannan cikin alhadasul asgar dukkan ɗaya da ya faru sai mutum ya sake alwala an fahimci wannan to shine alhadasul asgar alhadasul akbar shi kuma yujibul ghusla hadasul akbar iya wajibtar da yin wanka kamar janaba kamar inqida'u damul haidi kamar inqida'u damin nifasi duka wannan alhadasul akbar ne kamar islamul kafiri shi ma hadasul akbar ne sai yayi wanka ai na san ma in akwai abin da yafi akbaru na sai in akwai da tiya jikinsa na shirka da waye to dole sai yayi wanka an fahimci wannan yawa to wannan shine hadasul asgar da hadasul akbar to sallah ba ta yiwa dole sai an samu tsarkakuwa daga wannan nau'in guda biyu ka yi fitsari sai ka yi tsarki ka yi bayan gida sai ka yi tsarki an fahimci wannan yawa mazi ya fita daga cinka sai ka je ka yi tsarki wannan shine ka'ida ka yi alwala ka yi hutu to za ka sake wannan alwala din ita hutu ba a mata tsarki amma ana sake alwala an fahimci wannan janaba ta same ka sai ka yi wanka shine Allah dama ya ce wa in kuntum junuban fatahar ha'un din sai aka mata tadaifi wannan tadaifin da yake kan ha'un iya indiketin cewa ba tsarki normally tsarki ake nufi ba wanka ake nufi an gane ko ba in kuntun julman fatahharu yi wanka shine ku tsara ku yi wanka janaba wanka haida wanka nifasi wanka duka wannan sai an yi wanka sannan mutum zai samu damar yin ibada li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mali ce faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tuqbalu salatun bi ghairi duhurin Allah ta'ala baya karɓar sallan da aka yi ta babu tsarki duk sallan da aka yi ta babu tsarki Allah ta'ala ba zai karɓe ta ba wala farqa bainan nafila wal farida babu bambanci tsakanin sallan nafila da kuma sallan farilla an gane kowace sallah in dai sunanta sallah ana buƙatar kai tsarki na hadasi alhadasul asgar wal hadasul akbar har in abun ya faru shine ce wala farqa bainan nafila wal farida wala farqa baina صلاة لها ركوع وسجود وصلاة ليس لها ركوع ولا سجود ba bambanci tsakanin sallar da ake mata ruku'i da sujada da sallar da ba a mata ruku'i ko ba a mata sujada mislu salatul janaza kamar sallar janaza ita ma tana buƙatar daharatul asgar alhadathul asgar wal hadathul akbar in ya faru sai an yi dahara an fahimci wannan ash-shartu salis sharɗi na uku daga cikin shuruɗu sala ijtinabin najasa dole sai ka kawar da najasa kawar da najasa ya kunshi bangarori guda uku ka kawar da najasa a jikinka ko a tufanka ko a gudda za ka yi sallah ne shi ma sharadi ne idan ka yi sallah ka sani da najasa a jikinka ba kawar ba sallar ka ba ta yi ba idan ka yi sallah ka tabbatar akwai najasa cikin tufafinka ba ka gusar ba sallar ka ba ta yi ba idan ka tabbatar gunda za ka yi sallah akwai najasa ba ka gusar ba sallar ka ba ta yi ba an gane Allah ya kuna fi so bika najasa ya zamto babu najasa a cikin tufanka wala fi badani babu najasa a gangar jikinka an gane wala fi albuqa alati sallallahu alaiha najasa kuma a ce gunda zaka yi sallah ma babu najasa idan fattinabun najasa fi salasatin mawadi gusar da najasa a gun mai sallah ya kunshi bangarori guda uku albadunu gangar jiki wa thiyabu da tufafi wal buqa'a shine al makan shine gunda za ka yi sallah din wa dalilu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama dalili akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama utiya bi sabiyin an zo masa da wani yaro ai bi sabiyin sagirin lam yuftim ba'd yaro karmi da ba a yaye shi ba al fitam shine yayi an gane ko yaro ne karami iya shan mama ba a yaye shi ba sai aka kawo manzon Allah shi shi wannan yaro din ai innahu kana la yazalu yataghazza bil laban yaron bai huce ba iyayen iyayen abinci da maman mahaifiyarsa ma'ana ba yayi shi bake fabala ala saubihi wani yaron sai ya saki fitsari a tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da abi ma'in sai manzon Allah ya ce a kawo ruwa fa adba'ahu iyyahu sai bibi wannan fitsarin yaro da ruwa aka kama ruwa sai ya zuzuba a kan shikenan kun ga wannan ya nuna mana cewa lalle tufanka idan da akwai najisa sai ka tsabtace ta kuma yaran kala biyu ne ai akwai yaro namiji akwai yarinya mace haka ne idan yarinya mace ce ta ɗauke ta ta ma fitsari kuma ko ma ba ta yaye ta ba ko ma tana shan mama mahaifiyarta to hukuncin iya gunda ta ma fitsarin duka sai ka tattara ka wanke shi an gane sai ka tattara gunda ta ma fitsarin ka zuba ruwa ka wanke ka matse amma idan yaro ne namiji ba a yaye shi ba ka ɗauke shi ya ma fitsari to shi in ka samu ruwa ma ka yayyafa akan wani yayi ba a sharɗanta ma wanke tufarka in yaro ƙarami wanda ba a yaye bai ma fitsari amma ita ya mace in ƙarama ce ba a yaye ta ba ta ma fitsari sai ka wanke ta ba an fahimci wannan yawa malik ya cewa a wannan shine fa atbahu iyahu hadisin iya cikin littafin bukhari iya cikin littafin muslim kamar da malik ya yi nuni anan yake cewa wa yumkin an naj'al haza dalilan lilibas wannan zai yi ya zama dalili akan cewa dole tufan kai ta zama mai tsarki a wata ayar na cewa ya aiwal muddassir kun fa anzir wa rabbaka fakabbir sai ce wasu ya baka mutahhir tufafuka ka tsabtace su dalilin akar dalili na gaba akan cewa idan najasa ta taba tufanka sai ka gusar da wannan najasa din an abi sa'id al-khudri akwai hadisi daga sahabi aba sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare dare shi قال يكتوى بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم صلى ترى صحابانس إذ خال أنا عليه فوضعهما عن يساره هيسو جمع زن الله يا كبيتا كلمة يا أجي يسو أحبودش أنغاني إيا صلى ده تكلمة ba a je yin sallama ba hizo ga manzon Allah ya kwabe takalman ya aje su a gudu shi a sawa wannan gun ayi andalayin din gun فلما راى ذلك القوم فلما فلما راى ذلك القوم القوم انا اصحاب اكيد da sahabbai so ga manzon Allah ya cire takalmansa ya ajiye a hagu da shi su ma alƙauni alahum kowa sai ke cire takalmansa kuma haka san ga mai gida yayi kowa zai tsaya a bar shi a baya yawa suna ganin manzon Allah ya cire kowa ya kama cire nasa an gane falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu lokacin da manzo Allah ya kammala sallah ya sallama qala sai ce ma hamalakum ala ilqa'ini alikum ku me yasa kuka cire takalma ku ana sallah da wani dalili qalu sai suka ce ra'aynaka alqaitana alayka ai mun ga ka cire takalman ka ya rasulullah fa alqaina li alana mu ma sai muka cire takalman mu shi yasa Allah Allah ya karawa Dr. Ahmad Ibrahim Bomba lafiya Allah ta'ala ya ƙara masa albarka a rayuwarsa ya ce in kana so ka fita lafiya a gaban Allah ko tambaya za a ma a gaban Allah a lahira me yasa kai abu kaza ka ce manzon Allah ne shikenan ka fita in dai dalilin ka ya jingina ga manzon Allah kan aiki kai ka fita abun Allah tunda ya ce wa ma atakum rasulu fakulu amma in dalilin ka wani reshe ne kana kama iya cirewa to shi kenan da kai da wanda kama din gaba ɗaya za ku zubi a gaban Allah ka ganin kai tsaye abin da sabai suka ci kenan manzon Allah mun ga kana yi dama sunna kuma kala uku ce akwai sunna qauliya akwai sunna fi'iliya akwai sunna kuma taqririya sunna qauliya manzon Allah ya ce ku yi abu kaza ku yi abu kaza sunna fi'iliya a ga manzon Allah ya aikata aikin da kansa sunna taqririya ayi abun a gaban manzon Allah bai hana ba ya zama doka addini tunda mazan Allah ba zai tabbatar da abubuwa mai kyau ba duk abin da aka yi a gabansa in dai bai yi magana ba ya zama addini an fahimci wannan to saboda haka wani shine yadda malaman hadisi suka suka rarraba sunna saboda haka sun ga mazan Allah yana yi sunna ce fi'iliya yi manzon Allah kana sallah mun ga cire dagal mun ga aji mu ai muka cire ga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi wata rana ana tafiya an zo daidai wata bishiya a cikin jama'a lokacin duk manya-manyan sabai ma sun mutu sai ce tawagar ta tsaya ana sai aka tsaya ya je wata bishiya ya zauna can an jima an jima an jima sai ta shaɗi sai ake tambayarsa yaya haka ta faru me faru ka zauna a gidan bishiya sai ce wata rana na gama zan Allah ya zauna a bishiyar nan yasa ni ma na zauna ba ruwa na da abin da me ya zauna ni dai na ga ya zauna kawai yasa na zauna kai ne kake kake kakale sai ka ji dalili ni dai kawai na ga manzon Allah ya yi yasa ne kayana to wannan shine sunna in dai manzon Allah ne abu kai tsaye kai ba wani shamaki ba wani abin da zai zama matsala saboda suka ce manzon Allah mun ga ka aje dakar maka kuma ko sai muka aje namu shine dalilin mu kawai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce da su inna jibril alaihi salam atani muna cikin sallan nan sai mala'ika jibril ya zo ya same ni fa akbarani sai ya bani labari anna fiha qazran aw qala azan cewa manzon Allah a takalman ka akwai wata datti akwai wata kazanta a ciki mala'ika ya zo ya faɗa wa manzon Allah wannan iya cikin sallah shi yasa ya cire takalman ya ajiye su a gefe an gane ko wa qala sai ce iza jaa ahadukum ila masjidi idan ɗayan ku ya taho zuwa ga masallaci fali yanzur ya duba fa in ra'a fi na alaihi qadran idan yaga akwai wata datti ko wata kazanta cikin takalmansa aw azan shine ko wata kazanta fali yamsashu sai ya sa goge a ƙasa kenan ya sa takalmin nasa a ƙasa ya goga a ƙasa wali yusalli fihima sai ya salla da kayansa وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يستحب ثوبا نجسا في صلاته sai ba da cewa wannan dalili ne cewa bayan da za a yi mutum musulmi amfani da tufa mai najisa a cikin sallah in dai ka sani to najisa karamarta da babbar ta kawar da ita ake wannan shine hadisin Abbas Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare da shi mun ji manzon Allah iya sallar zakari kuma sahabbai ma suna sanar da takalmi kuma da ƙarshe abin da manzon Allah ma ya ce idan ɗayan ku ya taho masallaci to yi ƙoƙarin duba takalmansa idan da akwai najisa ko da tiyan gogi ya yi sallah da kayansa an gane to ya yanzu mu sallah da takalmi take a gare mu za mu raya wannan sunnar ku ta fi ƙarfin mu manzon Allah ya kuma hadisi ne ingantacce ba shi da matsala iya cikin bukari iya cikin musulmi yaya zami da wannan ra'ayi sunna kawai za ka ebo takalman ka yi goma masallaci kawai ka ce kai su sama manzan Allah ya sanar da takalmi sahabbai sun za ka yi ko kuma ya za ka yi wannan iya cin abin da malamai suke cewa istidlalun nasi alal hukumi kuma musamman ɗaliban ilimi kusan wannan kamar yadda ayoyin ƙur'ani suke da sababin nuzul to a galabiya hadisan mazan Allah suna da sababu rudul hadis a galabiya hadisan duk hadisi akwai dalilin da ya sa mazan Allah ya ce ya maka na farko a wancan lokaci masallacin su maturɓaya ne a ce a sace har ma ruwan ana ruwa iya jiƙa su goshin mutum zai iya taɓa ruwa ana sallah a cikin masallaci an fahimci nan kuma takalminsa a lokacin duk hufi ne marasa nauyi ne ba irin jibga jibga takalma bane irin na yanzu wanda aka yi shi da wani abu ma da baka sani ba abu na gaba suke cewa a wancan lokacin manzan Allah ya ma halartar idan za ka yi alwalama ba sai ka cire takalmin gaba za ka yi shafa a kansa ne ko ka ci gaba da sallar da kai to duka wannan shine dalilan da yasa a wancan lokacin aka halartar da sallar da takalmi amma yanzu waɗancan dalilan da yasa ake sallar da takalmi yanzu babu su sun gushi dama fahimtar shari'ar musulunci tana bawa wa an su wahala har cikin malamai da ɗaliban ilimi makasidu shari'a ya ba su wahala duk abin da shari'a ta ce to akwai manufa idan manufar nan ta kushe to wannan hukuncin kuma sai tsaya misali a cikin mutane takwas da aka ce za a ba su zakka akwai wani mu'allafatu qulubu kafirai ne wanda ba musulmi bane amma an ce a dau dukiyar zakatun musulunci a basu kuma ayat tana nan ana karanta ta cikin suratul tauba kuma ba a yi ba a yi mansukin ta da wata ayar إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها سيشي والمؤلفة قلوبهم tun lokacin umar ɗan kaɓab da ya zama khalifa da ya zo sai yake cewa wani mu'allafatu qulubuhum lokacin manzon Allah an ba su lokacin sai na abubakar iya khalifa an ba su amma ni yanzu ba zan ba su sai aka tambaye shi dalili sai ce dalilin da yasa ake ba su a lokacin manzon Allah da lokacin abubakar muna da rauni musulunci iya da rauni babu da ƙarfi muna jin tsoron sharinsu ko muna ba su domin kada su mana shari kada su cutar da mu to amma yanzu mun tsaya da kafafunmu ba ma ji tsoronsu yanzu nan za ka iya cewa umar ya saba abin da manzon Allah ya yi ya saba abin da abubakar ya yi wannan istidlali ne dalilin da ya sa aka yi wancan to yanzu ya toshe an fahimci wannan misali na biyu an ce a mallaki bayi kuma daga cikin ma inda Allah ya ce dan adam ya biya bukatar ta sha'awa illa ala azwajuhum aw malakat aymanu matan ku na aure ko abin da daman ku ta mallaka ayat tana nan ko ba ba soke ta da wata ayar ba to a yanzu akwai bai akwai inda zaka je ka ce wannan baiwa ce ka kawo mu ko ka siyo sai dai ga mu karuwa yawa amma dai ba baiwa yanzu a shari'a kaga shi ma hukunci iya nan a rubuce amma ya toshe kofa ta rufe kanta da kanta dole a karatu a ce au ma malakat aymanukum amma yanzu babu su ba inda za ka je a duniyan nan a shari'ance ka ce ka nemo baiwa yanzu babu kaga ayatuna na amma hukuncin ya tushe kansa da kansa to wannan iya cikin makasidu shari'a ka fahimci duk dokar da Allah ya ce ai abu kaza akwai dalili idan wannan dalilin ya ya gushe to wannan doka za a iya aje ta a gefe iya cikin manya manyan littattafai da malamai suka ta bayani to sallah da takalmi abinda malamai suke cewa a yanzu shine bayan da za a yi mutane sun yi masallaci sun tsabtace sun sa kafir sun yi komai kai kuma ka ka ce kadam kadam za ka gura takalmi kamar sallah ba zai yi ba domin duk dalilan da yasa aka ce yi sallar takalmi a wancan lokacin babu su kuma a wancan lokacin ma akwai abin da ke ce masa al'urf urf yanda al'umma suka saba da tsarinsu kar ka zo kawai ka kawo musu abin da ba su saba ba an saba sallah ba takalmi a share masallaci a gogi a samai kayan kanshi kawai kai dan me yake ta tabani ka ji hadisi ko ka shigo da takalma ka ce ai manzon Allah yayi a ba ka ake balaga ta mara mai fahimtar majoritin mutanen go idan fahimtar su ba sa sallah takalmi a ji kayan ka Allah ji kan man Jafar Allah ya masa rahama yace wannan sunnar in kana so ka raya ta ko a ɗakin ka a nafila sai kai in dai gaske ne ba san a sani bane yaji da dan masu gida ko ba haka bane yau in dai ba san a sani bane ka jawo mutane birgima a masallaci in dai so kake ka raya sunnar to kai sallah takalmi a ɗakin ka kana nafila shikenan ka raya kuma takalmin ka tabbatar babu najasa babu kazanta a cikin sa shine sharadin kawai amma sallar takalmi ba haramun ba ce an gane in ka ga wani a rumfarsa a ɗakinsa a shagonsa iya sallar takalmansa kar ka zarge shi iya da dalili ni kuma da banci ko masallaci da takalmi ma ina da dalili sai a fahimci hadisin ta bangarori guda biyu Allah ta'ala ya samu iya sai ma yake cewa a sharɗu salis ko kuma ai wa dalilu annabi sallallahu alaihi wasallam mun gama wannan yawa mun gama wancan ba wa hadha yadullu ala annahu la yajuzu lil insani an yastahib an yastashiba thawban najisan fi salati iya mana nuni cewa bai halatta mutum ya abokanci tufa mai najasa a yayin da yake sallah ba wa dalilu ala taharatul buqa dalili kan cewa gunda za ka yi sallah ana so ka tsabtace shi ba a so ka yi sallah gun da yake da najasa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa wa tahir baiti lil da'ifin wal akifin wa ruk'i sujud wa tahir baiti lil da'ifin wal qa'imin wa ruk'i sujud ka tsarkake daki na shine masallatayya ta inji Allah lil da'ifin dan masu yin dawafi والقائمين da masu tsayawa su yi sallah wa ruka'i sujud da masu ruku'i da masu sujjada a tsabtace masallaci dan masallata kaga tunda Allah ya ce a tsabtace tsabtacewa kuma shine kishiyar zaman najasa a idan da tsabta ba za a samu najasa to Allah ya ba da umarni a tsabtace masallatai kaga tunda ya ce a tsabtace ma'ana duk a gusar da najasa kenan to dalili ne mai karfi akan cewa wajibi ne gunda za ka yi sallah ka duba a gani idan da akwai najisa sai ka kawar da ita suratul hajj aya mai namba ta 26 wa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam an yusabba ma an yusabba ala bawli a'rabi dalhun min ma dalilin da ya sa halau aka ce a tsabtace buwa cikin masa a tsabtace gunda za a yi sallah wata rana manzon Allah ya bada umarni a ji a kwarara ruwa a gunda wani balaraban kauye ya fitsari a masallaci kuma lafiyar sa kalau ba wallahi lafiyar sa kalau ba kuma yaro bane babban mutum ne ko ya samu gefen cikin masallaci ya je tsuguna yi fitsari shi an gane man sakana labadi ta jafa haka manzon Allah ya ce ma yake cewa an yi sabbal ma an yi sabba ala bawli a arabiyun dalu min ma fa an anas akwai hadisi daga anas dan mali Allah ta'ala ya kare da shi ali ke cewa bayna ma nahanu fil masjidi wata rana muna zaune cikin masallaci ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idh jaa arabiyun sai ga wani balaraban kauye ya shigo fa qama yabulu fil masjidi sai kuma gefe cikin masallaci sai kama fitsari faƙala ashabu rasulillah ya sahabban manzon Allah suke ta da himma amma kai suna mai tsawa nan masallaci ne karka fitsari ana faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce la tudrimu da uhu ku kyale shi kar ku mai tsawa ku kyale shi fitsari kaga shugaban masu iya koyarwa kenan amma yanzu ne ba limamin ne ma zai fara ku yi waje da shi to amma manzo Allah ya ce ku kyale shi wa rabu da shi ya fitsarin sa iya kammala fitsarin sa ana ganewa ko da manzon Allah ya musu tsawa suka ji kuma doka ce dama in dai sahabbai manzon Allah ya ce ku bar abu ba mai kare an gane saboda kuma ku dau wannan in limamin ku ko jagoran ku addini ko mun rigimar da ake a masallaci in dai cikin masallaci ne to da masa ce yawai a'a a daina kar a yi shi kenan in dai za mu kwaikwayi sahabai haka mu tsarin su yake idan magana ce ta hada sallah a hada jam'in abannan abannan mini ne jamu taqdim da ta'khir idan liman ya ce a ba za mu hada sallah ba shikenan kowa ya shugaba din sa amma yanzu ba kai limamin nan kaza kaza ko yake an yayi karatu ma kuwa haka za a fi sana daga hannu limamin ka sai ka ga me dalilin da yasa aka ce a hada sallah me dalilin aka ce ka dalilin a rubuce ma baka san wanda yake kuma dama ce da malamai suka ce dama ce a hannun limamai kawai liman shi aka ba wuka da nama in ya ga akwai yiwuwar a hada a hada in ya ce ba za a hada ba za a hada ba shikenan dan masa ce fawa ce ko wani musu ake a masallaci ce a a wane dai na to a daina shine tsarin musulunci kuma shine tsarin biyayya a cikin masallaci amma kar a kaure da musu ko wani ba a dinga magana wane daga hannu har ma an ba a yi aune ba a dinga zage zage a cikin masallaci wannan ba daidai bane wannan maguzanci ne maliki cewa balarabe ya yi fitsarinsa a cikin masallaci maza Allah ya hana sahabai su mai tsawa fatarakuhu ta bala suka kyale shi sai da ya kammala fitsarin shi summa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ahu sai manzon Allah ya kirawo shi bayan ya kammala ya kuma ce wa bawan Allah zo zai zo yace inna hadhihi almasajid irin waɗannan masallatan gunda aka keɓe don ibadar sallah la tasluhu li shay'in min hadha al ba ta dacewa a yi wani abu daga cikin fitsari a cikin masallaci ne gun ganawa da Allah baya kamata a ce an tsuguna an yi najisa cikin masallaci baya kamata domin Allah muke bauta kuma Allah muke girmama wala la qazara bayan ma fitsarin ko wata kazanta ma ba a so a shigo da ita masallaci inna ma hiya li zikrillah an yi masallaci dan ambaton Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa salatin wa qira'atil qur'an an yi masallaci don a yi sallah don a karanta alkur'ani au kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko wata magana makamancin rauran da manzon Allah ya faɗa masa fa kala sai manzon Allah ya sake cewa fa amara rajulan sai ce wane ya kira wanda daga cikin sahabbai fa jaa bi dalwin mimma sai ibo ruwa a guga ka shannahu alai sai aka zuba ruwan abun da ya fitsari an fahimci nan fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam أن يصب على بول الذي في المسجد ما يدل على وجوب تطهير مكان صلاة manzon Allah da ya ce a zuba burwa a fitsarin wancan balaraban ƙauyen to iya nuni kan cewa wajibi ne a tsabtace gunda za a yi sallah an gane mu dawo hadisin karo na biyu iya fitsari manzon Allah ya ce a bar shi me hikimar haka ya fara fitsari a mai tsawa sai manzon Allah ya hana sahabi kyale shi sai malamai suke cewa duk mutumin da ya fara fitsari to ba a so wani abu ya zo ya tsayar mai da fitsarin bai gama ba akwai yiwuwar wata jinya za ta iya biyo baya kaga manzon Allah sai amfani da ilimin su na likitanci sai ya hana su haka kawai a tsorata mutum ya tashi fitsarinsa bai gama bai tsaye da shi da ƙarfi akwai yiwuwar wata cuta za ta ibi bayansa abu na biyu gunda yake fitsarin nan buɗe ne idan aka masa tsawa zai iya fallatsa fitsarin a wani gu ko ba ka bane maimakon kazanta ta zauna a buɗe kuma za ta za ta fitar cikin masallaci ita ma wani hikima ce abu na uku shi bai san hukuncin ba bai sani ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana yayi ga cikin wannan bai sani ba bai san ba a fitsari a masallaci bai sani ba shi yasa da wannan dalilan malami suke cewa sai manzo Allah ya ce ku kyale shi kuma dalili na hudu da aka kyale shi din duk kuma abin da manzon Allah zai faɗa ma zai karba amma idan aka mai tsawa aka bora tashi ba kuma wanda zai mai magana yaji zai iya zuwa ya dinga ce ai masarufin da ake salama koran mutane suke kuma haka bane duk wannan iya cikin dalilai da malamai istidlali na cikin hadisi da manzon Allah ya kammala ya kira shi faɗa masa cewa masallaci ga abin da ake sallah ake karatun qur'ani ake kuma baya baya baya kamata a mai najisa a ciki sai ya fahimci abin da ya fahimci abin sai ya ce Allahumma arhamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad Allah idan ka tashi rahama da ni da Muhammadu za ka yi amma duk sauran fikiyale su dogaga shi dama an ce yukatibu nasu bi kadri aqwalihim ko bi kadri fahimihim dukkan mutane a matsayin ka ne mai da'awa to sai ka musu magana daidai hankalinsu daidai fahimtarsu kar ka ɗau wa'azin da za a yi wa ɗaliban ilimi malamai ka ce za ka je ka yi wa gama garin mutane ba za ba su mace gaba shi ya sa hatta manzan Allah wani gun za ku ji an ce iya faɗa to idan manzan Allah iya faɗa a wani gun to wanda suka san abin ne sun sani shi ya sa zai musu faɗa amma kamar ga balarabin ƙauye ya zo ya yi fitsari a masallaci amma manzan Allah bai mai faɗa ba sai lallashe shi ga kuma ga kuma mu'azu bin jabal ya ji ya yi sallah da mutane ya tsawaita musu sallah kuma zan Allah ke masa fada a gane hikimar shi mu'azu ya sani kawai shokin karatun kudai ne dauke shi shi kuma balarama kawai bai sani ba sai mazan Allah lallafe shi to wannan iya cikin abin da ya kamata masu da'awa su sani Allah ji kamala Abubakar Muhammad Gumi wata rana ina jin karatunsa tun lokacin farkon sunna ana ta magana taron suna ba kyau taron sadakar uku arba'in waye malam iya karatun wata rana aka gayyace shi taron suna sai ji da je taron suna sai wasu daga cikin ɗaliban suka ce a karmu kallahu kuma ya maganga agon taron suna kuma ana karanta na cewa ba kyau sai ci to abin da nake so kenan yanzu kun fahimci karatun suka ce eh da shi kenan magana kuma da gane amma da na ki zuwa ba za ku fahimci karatun ba amma tun da kun fahimci karatun yanzu dama abin da nake so kenan kaga ya san abun ba daidai bane makaruhi ne addini amma domin wata hikima ta koyarwa sai ke zuwa amma da lokacin fahimtar abin yanzu sai kawar shi abin kuma wannan duk yana da kyau masu da'awa su san irin wannan yasa wa'ansu idan suna da awa maimakon su jawo mutane kuma korar su suke yi domin babu usulubi babu methods akwai mutumin da zai zo faɗa ma zai kama yi sai ka kalle shi ka gani me matsayin sa addini ɗalibin ilimi ne ko kuma gama gari ne kawai ya zo dan tayi daɗi ne yawa sai ka kalle shi tukunna idan ka kalle shi ka tsara sai ka mai hukunci da abin da za ka yi masa wannan iya da kyau a san wannan akwai wani malami na'ibi suleiman wali a kano ya littafi wani littafi min hajji da'awa iya da kyau ɗaliban ilimi su nemi shi domin ya yi tsarin yadda da'awa ya kamata ta kasance akwai gunda za ka yi faɗa hatta Allah ma iya faɗa a wani gu alam ahadi ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin kamar faɗa Allah zai ki abu kaga an yi wa'azi a baya kuma ana nema a yi sakaki da shi kuma akwai gunda Allah zaka ji iya lallashi wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismu ahmad falamma in ka ji wannan sigar kamar Allah lallai shi yake ba faɗa a ci to wannan iya cikin tsarin da ya kamata masu da'awa su fahimce shi Allah ta'ala ya taimake mu ina ganin za mu tsaya na insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da za mu tsaya daidai tsayawa ne na'am ban ji ba ƙarshen shafi ne ko yauwa shi ke na ba ƙarshen shafi ba ne za mu tahi matsalatu a shafi na hamsin da ko an gama maganar fitsarin wancan balaraban ƙauyen da zuba ruwa a kansa sai kuma ya ce wata matsala za mu tashi akan ta shi za mu tsaya a shafi na hamsin da hudu insha Allahu abinda muka faɗa daidai Allah ban waladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya kusakuran mu Allah ta'ala ya yafe mana su daidai da muke kuma Allah ta'ala ya karɓe ta marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ba su lafiya mura roƙon Allah ta'ala wanda ya asasa wannan masallaci a founder na wannan foundation din muna masa don Allah ya ƙara masa lafiya jinyar da yake Allah ta'ala ya sa kafara ce marasa lafiyar mu da suke fama da jinya a gida ko asibiti muna don Allah ta'ala ya ba su lafiya ya tashi kafadun su bukatu muna alkhairi duka Allah ka biya mana Allah ka shirya da mu da zuriyar mu ka ji kanmu ka ji kan mahaifan mu ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka tabbatar da mu akan hanyar daidai na'am wa alaikum assalam ban ji ba mazi ya taɓa tufarsa na'am eh dokar da take kan mazi har da mamani din duka wanki ne iya gunda najis taɓa iya gunza a wanki ba sai an wanke tufar gaba ɗaya ba har in za ta ayyanatun najasatu sai ce gusla mahalliha idan aka gane gunda najasa ta taba tufa gun to sai a wanke gun wala ya durukal af idan ka wanke lemar da ta ragu bata bushe ba ba abin da za ta yi ba za ka iya sallah da wani tufa ba matsala amma fa in tabasat idan ta farfatsu ka kasa gane nan ne nan ne nan ne sai ka ce ga sallah sabu kullahu sai ka wanke tufar gaba daya domin gudu daga hukuntu amma in ka ga gunda ta ayyana ta bayyana iya gun za ka wanke wallahu a'lam ban ji ba eh haka shari'a ta ce ba wani ƙarin bayani lokacin manzan Allah hakan ta faru shi ne kawai magana ya mai ta umar ɗan kasar manzan Allah ne ya ce fitsarin yarinya ƙarama to idan ya zuba a cikin ka sai ka wanki fitsarin yaro ƙarfi kuma in kai ya faruwa ma ya yi wadatar shi kenan magana ce ingantacciya tana da nasi ne kuma nasi ba a kwalla farai sai an gano dalili inda na siya inganta sai aiki da shi a wuce da shi Allah alaikum salam eh a wanke yawa fitsari ne da yake bada da misali ya dan zuba a wani ka iya gane gun amma hankalinka kamar iya gani ya dan zarta gun ya halatta ka ebo gumma da bai zuba baka wanke ya halatta da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuk tunda kana shakka nan din kamar da akwai ko babu to sai ka wanke sai ka samu kwanciyar hankali wannan ya halatta ba matsala insha Allah wa alaikum salam mutum zai iya zuwa ya raka gawa da me to ya yi sallah ko ya raka gawa zai yi bai yi sallar gawan ba zai raka ta ne haka to abinda yake shine dan adam ma ya zauna da najasa ko mu ce janaba ma jikin shi haka kawai akwai illoli ma da suke samun mutum inda babu dalili duk mutumin da yake sakaci game da tsarki janaba ta same bai tsakaka ba to irinsu su ne wanda asiri ke saurin fada musu abu kaɗan za a yi mai tasiri a rayuwarka abu na biyu suka ce iya haifar da ciwon wasu wasu mutum zai zama to kawai gashi nan wani shaya sha sha sha ya faɗi magana yanzu an an jima ya warware duk barin janaba da gangan tana kawai an gane da sauran abubuwa da malamai suka faɗa saboda in babu dalili mai ƙarfi abin da yana yi tsarkakar to gaskiya ka bai halatta ba in kuma akwai dalili in ma da dalilin an ce yi taimama ai idan kana da najasa ko janaba jikinka ba ka iya taɓa ruwa ko ka yi wanka to sai shari'a ta ce ka yi taimama idan ka yi taimama in dai da dalili mai kwari sallar farilla ba za ka iya yi bana tana sallar gawa in da dalilin da ya hana ka wankan babu matsala amma an haka kawai sakaci ne to malamin sun ce bai halatta ba bai halatta ba an fahimci wannan wallahu a'lam na ƙarshe ba wata matsala in dai ba jini ba ne ya fito ya yi alwala sai ya susa jikinsa haka da ya sosa wai akwai matsala ba wata matsala ka yi ta susar ka ba matsala yawa in jini ne ya fito za ka wanke jinin kawai shi ne yake jini na jinsa ne walaikun salam mantuwa ko da gangan ba matsala inda mantuwa ce ba matsala insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى ka amshi addu'o'in mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka samu lafiya mu gama lafiya wannan ibadu da muke Allah ta'ala ya karbe su karatun da muke Allah ya sa amfani mu duniya da lahira Allah ka hada mu da arzikin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah wannan matsin rayuwa da ake ciki Allah ya kawo mana dauki da gare ka ya Allah ka kawo mana sassauci a wannan rayuwa da ake ciki ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka inda suke fama da rigingimu da rashin zaman lafiya Allah kai musu zaman lafiya Allah mu kuma ka kare ka kare mu ka ƙara ba mu aminci a rayuwar mu ya Allah Allah muna roƙonka dukkan mai nema a hanyar da yake nema Allah ya buɗa masa dukkan mai nema a hanyar da yake nema Allah ta'ala ya sa mata albarka duk abin da ya doso mu na fitina a gida ko a waje Allah ta'ala ka zuba wa abin ruwan sanyi Allah ka zaunar da mu lafiya da iyalanmu Allah ka zaunar da mu lafiya da maƙotanmu Allah ka zaunar da mu lafiya da abokan zamanmu ya Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ka ji kansu ka gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ka sa rayuwar mu ta ƙare da imani wa subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh